Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Mabai Matazurot, Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Shi jagorancin Sharif Mustapha Idris domin ci gaba da karatu a littafin Maulana Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu na Ruhul Adab wanda malamin malam Shehu Mansur ke gudanarwa a wannan zawiya yau sha ɗaya ga watan Disamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akramukum Allah bismillah المختار ونوره وخيره الإكرار فهب لنا العلوم والمعارف وعلينا المرام والعارف يا ربنا وبعث العباس وسره ونوره الإبراس وافتح قلوبنا بكر الجامة والله قوادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماوات بنوره وعلمه السماوات يا ربنا بدعي اختلافي ومن بسره إلي آوي وكالنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سكره ومن به لعبه الخير لن ينال بك والجبال فيجعل الجنود والكبال وكالنا الكنوز والعيون وقفنا الأبرار والغيون يا ربنا بكيكنا الخليل رب الوهن والوعي الجليل فهدنا المرض يا رحيم ولنا الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهجري لنا بهذا المعذر والكاده بنظرة تاتي لنا بالزبر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zirgala da ikram alhamdulillah yan uwa muna nan a cikin littafin nan mai albarka wanda yake kankani ne a jikin an dube shi amma ko babba ne a ma'ana shine ruhul adab lima hawa min kanin wa adab shin yace abin da ya sami littafin dan kankani saboda shekarun mutanen zamanin baya shi yasa na yi shi kaɗan domin shekarun su sittin saba'in ne in na fara tashi sai rayuwarka ta gane kabba ka ma fahimci ina nan musa ba shi yasa na taƙaita bayani kawai don ka gane ina muka nufa to wannan littafi mun shigo inda yake magana akan shehunnan tarbiyya da kuma halin da ya kamata muridai su kasance tare da su da kuma wane ne kamata ya zama shehi din kowa ne zai rika tarbi ya rika takarda da rubutu a ciki ya ce an bani ijaza kaza kaza kaza ku biyu da kai koron Allah ko ko yaya ne shi ne shehu ke mana bayani wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa zallahu anna khair to shi ne da muka ɗauko abubuwan da manya manyan shugabanni tarbiyya suka faɗi irin su fi da aplikatul jiyari irin su ibn arbi da hati irin su imamu sharani irin su abu hasan shagari radiyallahu ta'ala anhum ajma'in da sauran a kayo ahlin lahi domin kara dauka magana shehu tijani ya kuri yayi ko kuma shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu magana ne wanda dukkan ahlin lahi sun ittifaqi akai to yau ma za mu tashi a cikin wannan a wato dausayi in Allah da in mun zo juma'a da zuwa kuma sai mu dora daga inda ya kamata amma yau ma dai za mu shiga wato da magana akan ce wannan tarbiyya wani abu ne wanda yake da fadi yake da girma a cikin sha'anin sufaye su suka yi bayanin yadda abin yake to da ka ga yadda bayanin yake za mu shiga بسم الله الرحمن الرحيم yace bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على النبي الكريم salati tabbata bisa annabi mai girma فصل
yace fasali kenan في من يسوق أن يتخذ شيخا yace a cikin mutumin da ya cancanta a rike shi ya zama shehi wane ne ya kamata a rike shi ya zama shehi shine za a yi bayani a ciki اعلم وفقني الله وإياك
yace idan ka sani wa faqad Allah wa iyyaka Allah imin gam daga tar kai ma yi maka gam daga tar wato Allah idatar da ni kai ma idatar da kai akan wane ne shi tarbiyya لمرضاته wato zuwa ga abin da iya da shi
آه، أنه يجب على مريد الطريق yace ya zama dole abu da mai neman hanya ta zuwa ga Allah أن يقصد عند إرادة إنابته wato ilimi yayin da ya tasamma komawa zuwa ga Allah وتوبته yayin da yake so ya tuba daga dukkan zunubansa ya tafi wurin Allah domin Allah mai tsarki ne ko baya karban aiki sai mai tsarki to shi kuma yayi ƙarya yayi hasada yayi kisa yayi zina yayi tafi ya sha giya yayi abubuwa da yawa kuma yana so ya je wurin ubangiji mai tsarki to ga inda ya kamata ya sha kan maka mai tafi wurin Allah din واستيقاظه من نوم القبلة yayin da bawa ya farka daga baccin gafala ga barin Allah ya yi limanci da yawa ya yi ta'addanci ya yi takarci ya yi lalaci da yawa to yayin da ya farka ya gane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni to ba zai yiwu ba dole ne sai ya wato ta san waɗanda za su karantar da shi wanda za su nuna mai yadda ake ƙarfi da yadda ake alwala da yadda ake sallah da yadda ake wanka da sauran hukunce-hukuncen shari'a to haka kuma yayin da bawa ya farka daga baccin gabara to dole ne wato ta san waɗanda za su nuna masa ma'anan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din suwa ne su ne waɗanda suka gane annal amala la minka wa la laka wa la ilayka ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu to waɗannan wanda suka gane wannan su zaka ji شيخا من أهل زمانه to ka ta san malar shehi daga cikin shehunnan zamaninka ba ka riga wanda za ka ai ni na rike shehu jami'u kuma ni na rike shehu ibrahim kwarai da gaske wannan wajibin ka dai ka rike su amma wajibi shehu tijar jalal ya faɗi cikin risalatu fadl wal imtina wani littafi ne ya ce babu dama mu ce ce yana da shehi amma shehi ya rasu in shehi ya rasu ne ni wani ne rai ka rike ya kama ka ka tafi zuwa ga Allah in ba kai shedan zuwa ka da kai da ya lura cewa kai kaɗai kake to sai kama ka sai canza ma hanya sai kai wani wuri daban baka sani
يكون مترقيا في مقامات الرجال shi shehin da za ka ji ya zama ya yi taraki ya hauhawa cikin makaman mazajen Allah ya zama ya hau duk inda zai kai ka ya zama ya taɓa zuwa amma wanda bai je wuri ba ba zai iya kai ka wurin ba
الكمل kuma cikakkun shehunai waɗanda yake sun hau makamin musulunci sun yanke tuba da istikama da takawa sun hau makamin imani sun yanke turku da ikhlasi da tumanina sun hau makamin ikani sun yanke muraqaba da mushahada da mariba to sannan ne za ka samu wannan shar'iyyan hakikiyan shehi ya zama yana jin shari'a kuma ya san hakika zahirin da shari'a batinin sa hakika dole sai ya zama ka in ya zama shari'a kawai to ba zai iya kai ka ba in kuma ya zama hakika kawai shi ma ba zai iya kai ka ba ya zama dole ne zahirin sa shari'a batinin sa kuma hakika
sulukuhu al-kitab wa sunnati sannan ya zama sulukin sa ba kan ruɗu ba ne a yana kan sun- yana kan alqur'ani da sunnan manzo Allah sulukin sa wato tafiyar sa din nan ya zama abin da Allah ya ce ne da abin da Annabi da abin da Annabi ba wai ra'ayin da kansa yake ba
wal iqtida'i bil ulama'i sannan kuma shehin ya zama ba ba wai ya ce maka ai shi yana ganin mala'ika wani ko yana ganin shehu wani ko yana da kashafi yana karanta dawul mabudu a yake kai karabu da wannan ka nemi wanda yake koyi da malamai wanda duk ilimin da yake misali shi Ibrahim radiyallahu ta'ala duniya ta yi ittifaqi shi ne shekul Islam amma ka duba da kamar zai ce malam wani ya ce malam wani ya ce malam wani ya ce sannan shi ni kuma ga abin da nake to shehu tarbiyya ya zama yana koyi da malamai ba ya ra'ayi sai ke ba ya zama duk abin da malamai suka ce sai koma rajihi daban ya goyi bayan shi yana son abin da suka faɗi sannan kuma shi kuma ga hakkin fahimta
thumma sayruhu ila Allah ya zama tafiyarsa zuwa ga Allah ta fita ba gudani ce ba
wa wa sulukuhu ala yad murshidin sannan ya zama ya yi suluki a hannun wani shehu mai shiryar da bayi zuwa ga Allah ba wai a ya karanta jawahirul ma'ani ya karanta rimahu ya karanta hadiyatul mustahidi ya karanta qira'atu ara'i ya karanta sayyidul kabiri ya karanta manyan manyan kasawai sun aljami'ul mabtaraka duka waɗannan mun kasaban ya karanta su ba wannan bane a ya zama ya bi wani shi ma ya yi tarbiyya a karkashin sa ya yi hidima ya yi shara ya yi wanki ya yi duk abin da mulke suke a ranar shehunai to sannan ne in ba haka ba in karatu ya yi to ba zai kankana abin da ake nufi ba dole sai in ya taɓa zama a ƙarƙashi ya san wani irin wahala ake ya ga wulaƙancin matan shehi ya ga wulaƙancin ƴaƴan shehi ya ga wulaƙancin mulke ƴan uwansa an taka shi an masa zuwa wanda aka yi masa sannan ne zai iya jan bayan zuwa ga Allah. amma in karanta ya alisabi to akwai yanzu misali akwai da yawan masana wanda sun san yadda ake kera mota amma an kace su kera ba za su iya ba amma za su iya ba kowane noti da sunan shi taya ga yadda suke ga yadda abu kaza yake ga yadda ake kera siyari ga yadda a karanta sun iya amma an ka ba su iya a kasar su iya ba amma kuma akwai kanika wanda su kuma sun iya kera amma ba su karanta ba ba san ya yake ba a karanci amma kuma in ka ba su kera maka ko kuma su yi maka wani aiki to za ka sha mamakin yadda za ga aikin ya tsaro tsaf
واصل إلى تلك المقامات العالية sannan ya zama wasili ne ya kai zuwa ga waɗannan makaman masu girma maɗaukaka makamin musulunci makamin imani makamin isani duka ya san su kuma ya ɗanɗana su مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم sannan yana da ijaza da salsala an wani an wani an shekh ibrahim an shekh ahmad sukairi an sayyid ahmad al-abdalawi an sayyid ali samafi an ibn al-maktuni wal barzakh al-maktuni wal khatib al-muhammadi al-ma'lum مولانا ابي العباس احمد بن محمد التجاني عن سيد الوجود ومدد الوجود ونور الوجود صلى الله عليه وسلم تو sannan ne zai iya wannan amma idan salsalar sa ta yanke ba ta kai zuwa ga manzon Allah ba to idan ya kama ta sai ni isa da take zuwa ga halar shekan ba halar Allah ba dan akwai hadisin shaydani akwai hadisin rahmani to ne ko yake ka hadisin rahmani ko yake ka hadisin shaydani
معزولا له من كيفه بالإرشاد والدلالة على الله تعالى sannan bayan yana da salsalar ya zama yana da izini daga shehinsa ya ba shi dama ya shiryar da shi ya masa izini ya shiryar da bayi ya nuna musu halar Allah tabaraka wa ta'ala sannan ne jiya لا عن جهل ولا عن حظ نفسه kar ya ja mutane akan jahilci da kuma kwaɗayin abin duniya da zuciya take so zuciya tana son girma zuciya tana son kuɗi zuciya tana son hutu to duk san da ya zama wato bai sami izini ba daga shehinsa to zai zama yana buƙatar tara jama'a ne da kuma neman abin da zai ci da abin da zai sa da abin da zai yi da abin da zai rayu ba wai buƙatarsa ya samu wato wato wato ya samu halala ta jagoranci zuwa ga Allah kamar yadda shi aka jagorance shi ba domin idan aka yi maka alkhairi to kai ma kai ma wani kai an nuna maka to kai ma ko ka nuna ma wani amma da izini to zai zama babu wannan izini shehin ka bai maka izini ba to zai zama wato san zuciya kurin kake
فالشيخ العارف الواصل shi shehi arifi wasiri وسيلة المريد إلى الله وبابه الذي يدخل يدخل منه على الله shi shehi wasiri shi ne ƙofa
نعم آه، إلى الله shi ne ƙofar muridi ta saduwa zuwa ga Allah و- وبابه
kuma shi ne ƙofarsa الذي لا يدخل منه على الله آه، آه، الذي يدخل منه على الله shi ne ƙofarsa wadda zai shiga zuwa ga Allah domin Allah ne baɗi wa tun gumita min abuwaja to abuwaja su ne annabawa da waliyai saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya aje mana waliyai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa waliyan nan sune za su zo su yi maka bayani yanda Qur'ani yake da yanda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yanda hanyar Allah take to in ka kama su kenan sai ka garga gaban annabi in ka kama annabi sai ka garga gaban Allah tabaraka wa ta'ala amma in ka rena su to shi kenan za ka rena annabawa in ka rena za ka rena annabi daga nan sai ka rena Allah ma ya halitta shi.
فمن لا شيخ له
duk wanda bai da shehi يرشده wanda zai shirye da shi zuwa ga Allah فمرشده الشيطان to ko ya sani ko bai sani ba jagoran ka shedan ne
ومن هذا تعلم to daga nan ne ba za ka gane ka sani أنه لا يجوز التصدر إلا لأخذ العهد bai halatta ga mutum ki gabatar da kansa ya kaddamar da kansa ya dinga ba da dalila har wata kila ma ya tsallake ba da dalila ya koma ba da tarbiyya ba wata kila ma kuma har ya koma da wasu abubuwa na ba da makamai kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza wata rana ma har ya ce kai ne kuni yi kaza kai kana cikin luka bawu kai kana cikin abdali wata rana ma ki kai sharihi ne ha kurun ba ka raba da ni wata kila kuɗi ka bashi ka zo ka yi ma ya ji daɗi ya ji daɗi har zai ta ai na yi mafarki kana cikin abdali shi kenan daga nan kuma ya rudani shi kenan zai ga abin da ba a so zai ga ya faru Allah ya kiyaye على المريدين to sai ga mutum kuma ya je yana karban alkawari wato yana ba da kalida ko yana ba da tarbiyya a wato wurin muridai
وإرشاده ya ce wai shi zai shirye da su shi bai shirye ba amma ya yi da waya bi ba kuma abin da yake da himma sai a ba shi shiri ko a ba shi gaskawa daga nan sai ya halaka ya halaka ba zai ankara ba sai ya tar da duhu a gabansa duhu a bayansa samansa duhu ƙasansa duhu zulumatun babu ko ƙabalu إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور maimakon ya haƙuri ya ji har Allah ya bashi haƙi ya gabatar da kansa kawai shi ke nan sai ga ya shiga cikin abin da ba shi yake so
إلا بعد التربية والإذن وإرشاده إلا بعد التربية bai kamata ba sai bayan tarbiyya sai ya yi tarbiyya tukuna an tarbiyyantar da shi sannan shi ya tarbiyyantar da shi والإذن كما قالت الأئمة sai ya sami izini kamun ya yi gawani kamar yadda magabata shi wa gabanin suka ba
إذ لا يخفى رحمهم الله تعالى Allah ya ji kansu Allah ta'ala ya ji kansu إذ لا يخفى أن من تصدر لذلك domin abin ba zai koyi ba duk wanda ya kaddamar da kansa ya gabatar da kansa da shehunta ta ba da dalila ko shi yadda bayi zuwa da tarbiyya ko wani abu to lamarinsa ba zai koyi ba wa huwa ghayru ahli lahu in dai bai zama ahali ne hakan ba to a biyansa ko zai koyi fama yusiluhu aktaru mimma yuslihu abin da zai bata shi ya fi abin da zai gyara yawa duk mutumin da ba a sa shi ba ba a kaddamar da shi ba ba shi ijaza ba ba a masa izini zai ja bayi zuwa ga Allah ba ko ya bada dariya to in yace ba zai bayar har ya kai ga zai bada tarbiyya to ba abin da zai bata ba zai ba abin da zai gyara ba in an yi sa'a mutum da ya shiri to mutum goma sai sun halaka a hannun shi
وعليه اسم قائم للدقائق التاريخي to kuma in bai sani ba to ya sani ba yau yana da zunubin dan fashi wanda yake kare mutane yake kwace musu imani yake hana su wato tafiya zuwa ga Allah domin da ya kare su da abin da sun bi wani wanda zai hada su da Allah to ya zo ya tare hanya an bi shi kuma ya kwace imanin da ke hannunsu
وهو بمعزل عن رتبة المريدين to shi wanda ya zama haka in ana magana muridai ma bai kamata a sa shi ba الصادقين muridai sa da kai don akwai muridai sa da kai kuma akwai makareta akwai muridin da kullum himmarsa saduwa ga da Allah ko lokaci zai jefa a baki to ya jefa ta ne dan ta ba shi karfi da kuzari ya tashi ya bauta wa Allah ba wai dan ya shiga din gishiri ko maki ba ba don wannan ba haka ne sha ruwa ya sha ruwa ne domin ya samu karfi ne ya yi bauta wa Allah ba dan haka kawai ba saboda haka akwai kuma wanda shi bukatarsa da abin da zai yi yadda zuciyarsa ta nafsu za ta rayu ta daɗi to shi ne yake duk mutumin da yake yana ba da kariba ko yake yana ba da tarbiyya ba da ta izini ba to in ana maganar muridai sa da kai ma baya ciki فضلا عن المشايخ العارفين to wannan zana kuma ana maganar shi wannan masana Allah ya shige bai cika sharuɗan muridanta ba ma to wannan zana ko shi wannan cika ku masana Allah فيشترط في المرشد شروط saboda ka an sharɗanta wa shehi wanda zai wato lakana ɗariƙa ko kuma wanda zai ja bayi zuwa ga Allah da wato sha'anin tarbiyya yana da sharuɗa wanda sai ya cika su ne zai zama haka الأول sharaɗin sa na farko أن يكون عالما farko ya zama malami ne ya san yana da ilimi بما يحتاج إليه المريدون amma wai ba wai ilimi wai sai ya zama ya san ilimi kaza dole ko ya a a yace jimaya ta da ilimi muriduna abinda muridai suke da bukata ya zama ya san abu
من الفقه والعقائد ya zama yana da ilimi na fiqh da kuma ilimi na tauhidi
بقدر ما يزول آه، سب- آه، سبحة التي تعرض للمريدين gwargwadon abin da zai kawar musu da shuba wadda take bujirwa muridai duk wani rikici da zai fado musu to ya zama zai yi musu maganin wannan matsala a sha'anin ilimi na fiqh da kuma sha'anin tauhidi da abin da zai biyo to ya san maganin abu a shar'anta kuma في البداية a bidaya yayin da suka zo farko kamun su kai nihaya to ya zama yana da wannan ilimin na bidaya
ليستغني به عن سؤال غيره saboda muridi almajirinsa ya wadata da shi daga tambayar waninsa
الثاني sharaɗinsa na biyu أن يكون عارفا بكمالات القلوب ya zama masani da cikar zuciya ya san me zuciya menene nafsul ammara menene nafsul lawama menene nafsul mutmainna menene nafsul mardiya menene nafsul radiya menene nafsul zakiya menene nafsul kamila duk ya san wannan kuma sun ce mai nafsul ammara da nafsul lawama ko da ya karɓi dalika to ba rubuta sunansa ba sai ya samu nafsul mutma'inna sannan ke zama dan dalika to daga da mutum zai shekara hamsin a dalika bai samu nafsul mutma'inna ba to bai da kabbar sai san da shi ka zo nafsul mutma'inna sannan mutum ke da yaki ne shi dan dalika amma mai nafsul ammara mai nafsul lawama a in aka matsa ta rana ma zai iya shi tijan shari zai iya fita da ya yi ta shekara mu hamsin muna yi mu ne kaza mu ne ta hayaniya bai san an san asirin ka ba sunan ka bai shiga ba san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudan nan raka'a bi shi tijani samu raka'a daya baya ciki akwai wata sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya rubuta shi tijara da Allah shi tijani yana zaune yana cikin tafakkuri sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawo akan doki sai shi tijara da Allah ya mai tashi zai fara annabi sallallahu alaihi wasallam sai a zuciya sai ce ta to ga sayyidul wujud akan abun hawa kuma idan har ne masa magana ya amsa yana kan abun hawa zai shekaru da yawa ina wahala ban rasu muradi na ba amma idan ya sauka to ba zan wahala ba wurin samun bukata ta to kuma ya gani ni dai ban isa shi annabi sako ba to kuma ga shi ne ku so yanzu da ya ya so yana wannan to sai Allah ya murmushi sai sauka da ya sauka bai ce komai ba sai manzo Allah shiga wata gona sai su gani yi shi da sauri ya masa shimfiɗa yana shiga bai zauna ba kawai sai ni ke zai na bula so su gani yi shi to so su gani da ya tsaya ya yi yabbun annabi wannan sallah ya halarta wa alil harazi ya halarta wa alil tamasu ya halarta wa ibn arbi tamrawi ya halarta wa abbas bin gazi ya halarta wa muhammad bin gazi abu dalib sharif al-hasani ya dinga halarta shi ya dinga halarta shi ya dinga halarta shi har ya fado kawunan mu ya dinga halarta mu maza da mata manya da yara wallahi duk wanda zai karbi da rikar tijaniya ko da sai tijani halarta shi a wannan raka'a biyu har annabi ya rufu bai gama niyya annabi ya dago daga ruku shi tijani yana ci ne sujada shi tijani yana ci ya dago daga sujada sai a raka'a ta shi tijani ya faɗi almajiran sa har wanda zai karɓi dari na karshe sai da shi tijani halar ko shi to sannan da ya sa so duk wanda kaje ya shiga da yana hayaniya sai shi ga wannan niyyar ba bai sani ba ne da an shigar da shi da bai fita ba to so da ka sai ya samu wannan in ya shiga to sai ya samu nafsul mutma'inna to daga nan ya har mutum ya samu nafsul radiya samu nafsul nafsul mardiya sannan ya samu nafsul zakiya adab laha man zakkaha wa qad khaba man dassaha to sannan ya samu nafsul kamila to daga nan ne zai dinga shuhudin barkutus samawat yana da tasbihin malaiku ana gaggaisa ana tattauna cikin ilimai da haƙa'iƙi da ma'arif to shine magana wa adadha to da kuma na dukkanta wa afatun nufus sannan ya zama ya san afatin nufus ya zama ya san illolin zuciya talaffufin ya san irin halayenta ya san irin bama baman da take gasawa duk kuma inda ta rasa bam ya sani ya san kuma yayin da aka taka zai tashi to dole ne ya san wannan
wa amradiha sannan ya zama ya san cututtukan zuciya ne ya san cutar hassada ga irin magani ga zikirin da zai maganin hassada ga irin halin da zai magani ga irin abokan da za su magance ta ga irin mutanen da sai kara ta idan muridi ya zo wurin shehin da san wannan to zai ce ka rabu da mutane iri kaza ka rabu da mu'amalar ka daina zama daba iri kaza ka daina zance iri kaza wannan shine amfani shi wannan tarbiyya ba kullum ka zo cewa yau fa ba ke bari a gida yau fa ba kaza ba ba nan bane bukata a da yaji da yake ya san matsalar ka kuma ya san abin da zai ba zai ga ma ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza ka daina yawan bacci lokaci kaza ka daina karanta kaza lokaci kaza shine amfani
wa kayfiyat hifziha hifzihatiha sannan ya zama ya san kaifiyar kiyaye lafiya ita zuciya ɗin ya zama ya san wannan wa atijaliha sannan ya san yadda ake daidaita ta yayin da kar mutum a ce a bai bacci kwata kwata ko kuma azumi daiman a kai azumi lokaci kaza lokaci kaza ka sha ruwa kai azumi lokaci kaza kai bacci lokaci kaza lokaci kaza ka tashi kamar yadda shi ya gaya mana shi Allah Allah as-salisu to sharadin salautu an yakuna ra'ufan rahiman ya zama mai tausayi mai jin kai bil muslimina ga musulman duniya baki da da yan dariƙa da wanda ba yan dariƙa ba to sannan ne zai zama shehi tarbiyya ya zama yana tausayin musulmai baki ɗaya yana jin kan yana tausayin in suka yi wauta ko in suka yi dukka dai yana sauƙaƙa musu yana yana tausayin kuma tsawon duk ɗaya ne ba wai sai in dariƙa kai to sannan khususan bil muridina kai musamman dai muridai almajiransa ya fi tausayin su fiye da kowa فإذا رأى أنهم لا يقدرون على مخالفة أنفسهم idan ya gama rido ba su da ikon su saba wa zuciyar su ta nafsu ولا على ترك المعلوف معلوفات ko kuma ya lura da su ba za su iya barin abin da suka saba da shi ba sun saba ko wani shi ya saba kullum zai ci abinci sau shida wani ya saba kullum zai ci abinci sau kaza to ya lura kuma ya zama masa jibilla dole ne shi ya yi haka ko kuma ya saba da bacci ko kuma ya saba da yawan surutu ko wani abu makamancin wannan مثلا misali ne wannan ake bugawa فيسامحكم بعد to zai yi musu musama zai musu rangwani بعد النصح bayan ya musu nasiha ba wanda ta aina lura ya saba bar kawai a kyale shi ba za mai nasiha ba a zai mai nasiha amma zai mai rangwani ba zai ce dole sai ya saba da cin abinci sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku a hanyoyi ba a ya ce masa dai wannan abinci da kake yawan ci din nan zai iya cutar da kai domin dalili kaza da dalili kaza shi kenan kuma sai ya kyale shi kada ya ce zai matsa miki dole ko kuma shi kaga wannan yawan bacci da kake bai kamata ba kana bacci lokacin ganima ana raban ganima baka sani ba malaiku suna shela suna raba abubuwa kai kuma kana kwance kana bacci ya kamata ka saba da tashi akwai lokacin da ba wai malaiku ke ke ke ke ke shela ba ubangijin halitta ne da kansa yake tambaya ina ne neman rahama ta in baki kai ko kana nishadi ina ne neman ilimi in baki kana bacci ina ne neman wilaya ta in baki kana bacci ina ne neman ma'arifa ta in baki wani ke so isan in sanar da shi kaina kana ta nishadi wanda suka miƙe sun ce ga mu Allah ce ga ta kana jayayya to saboda ka shine illarka wala yaqahum an al-tariq kar kuma idan da yake almajiran sa gari ka ya ga ya sa su a mutum kasa ce na ma kalbi ko na ma kalbi na kore ka in ka kuskura ko wanda in ka kore shi sai shi ku ya kore ka shi ko ya tabbata wallahi shi kake ganin ka almajiran ka amma shi ka ne baka sani ba wannan da gaske sai da ka haramun ne ka rika koran mutane ka ce ka kawo wani kalbi kai awa akwai a cikin sirrin akwai shi wa rajin lawan yace akwai da yawa za ka zo ka cuci muridi kana ganin sa almajirinka to wannan cutar za ta kai ka ga fita daga ɗarika tijjaniya ka rena shi kana ganin sa almajirinka kai ka ba shi dalila ko kai ka ba shi tarbiyya saboda ka za ka iya yi maka duk abin da ka gada ma kana maka shi kenan kai ba ɗan dalila bane daga nan in ka ce wani wuri sai a ba shi makamin ka kuma a haɗa mai da nashi yi kana shi shi kenan sai a baka kuma ba ka da ba ka da komai ka dawo biyu
ولا يتسبب في إثبات رقم السقاوة kada ya kuskura ya dinga gaggawar rubuta sunan iya a goshin almajiran ya ce kai wani mafiyaci ne ko kuma Allah ya tsine ma ko Allah na a kada ya dinga tsine mutane ba kyau
على جبينه a goshin su kada ya dinga rubuta musu ismu shakawa
ولا يزال يرفق, يرفق بهم kar ya gushe yana tausayin almajiransa ya dinga tausayin kar ya ce kowai su za su yi masa abin da yake suna neman taimako a kai su ma ya yi mutu ai yan uwansa da shi ne bai gane ba ai wanda ya san abin da ake magana a kai to ya san ba shi da wani almajiri sai yan uwa kawai in su suna ganin su almajiransa ne to shi ya ɗauke su yan uwansa ne ai shi su gani shi ne shi ne kalikar gaba da shi ibrahim ko shi ne kalifar saboda ka in ko har gina
إلى أن لا تبين har dai su fahimce shi su shirye shi zuwa ga abin da yake so su gane الراجل sharaɗin da launi أن يستر ما اطلع عليه من قلوب المريدين ya dinga fitarta abin da Allah ya nuna mishi na aibin almajiransa duk abin da ya gani na aibi wataƙila kashe shi Allah ya masa ya gani wataƙila kuma almajirin ne ya yi wajen masa almajirin ya zo yana kuka shi Allah a kan sallah na rasa inda zo sakamakon aya aka yi shi Allah jiya da shi aka na sallah jiya to kirarrashe shi ya masa hada kuma ya ce wani irin abokai suke tare da su kuma yanzu duk wani wannan da ake da nazarin nan bai hana ka irin wannan abubuwa ba su waye abokan ka ya gaya masa ya rabu da irin wannan abokai da sauran sannan ya tausasa masa ya ce masa to yi Allah ga fuhu rahim Allah zai gafarta masa haka ya zo ce yayi kaza duk wani aibi da yayi kar ya kuskure ya nemo wani almajiri da yake kai dama wani haka yake ba ku gaya min ba ashe ina tuno na sai ke yi ashe ashe sai sai watakila waɗanda ka gaya waɗannan makiyansa ne kai ko ya ɗauka masoyinsa ne ya zo isha ma a firinsa ya tashi kuma ka kira wasu cikin almajirai watakila suna ci ka gaya mu shi ke da sun samu makamin da za su huda shi da shi gobe saboda ka ka ka fita daga dakirar shugunta kuma Allah zai fushi da kai ya ɗauke ka daga cikin hadiman halarar Allah wai ya zo ya gaya maka aikin ka dan ka nema maka rahama a wurin Allah ka tuna masa asiri ko shi kenan zai zama baka ba Allah saboda ka shi ne ka rika cikar da aikin almajiran ka sai ka ga wani الخامس sharadin ka na biyar أن يتنزه عن مال المريدين shehu tarbiya ya tsarkace zuciyarsa daga kwaɗayin kuɗin almajiran kar ya zama yana kwaɗayin abin da ke hannu dole ne wannan ولا يطمع في شيء مما في أيديهم kuma kada ya kwaɗayi wani abu ko da ƙanƙani daga hannu ko waye ko ne a matsayi ko almajirin da shugaban ƙasa ne kada kuskure kallaba zuciyarsa cewa ya masa wani abu kullum himmarsa dai ya nuna masa hanyar Allah kawai in ya kawo na ya bashi fadin da alhamdu ya karba idan ya kawo ba kan ya kallaba zuciya ta ya kawo a shi da abin da ya kamata kullum dai ya nuna mai gaskiya in ya sana Allah ya zo mai gaskiya in ya ga dama ya zo gobe in ya ga dama ya tafi shi dai ya fita shi ya ce masa ga hanya ya ce abin ya ga hanya shi ko ne ya kama gaba amma kar ya tsere masa gaskiya dan kar ya faɗa masa gaskiya gobe ya kawo masa abin da yake wataƙila ya san irin wato ɗabi'unsa na banza da miyagun halayensa amma kuma yana kawo kuɗi ko kuma yana zuwa yana kawo masa abin da yake ko da ka da yazo zai kawo masa addu'a ba zai gaya masa gaskiya to wannan ba shi ba ne na tarbiyya shi ne wanda zai gaya wa almajiransa gaskiya ko ne suke ba shi ko da ran su zai ba shi gobe ba za su dawo bai gaya masa gaskiya kawai a tsari sharaɗinsa na biyar an ya kuna mota miran bima ya amuru bihi ya zama yana jin abin da yake umarni da shi kar ya ce ku bar duniya kuma shi ya ci ba su duniya kar ya ce ku na rubuci kuma ya zama shi yana bacci kar ya ce ku azumi shi kuma ya zama hamham kullum cika ciki yawan da ya kamata a raba ta biyu shi sai a dunkule zai je ba baki to kar ya zama haka kar ya ce ku bar yawace a wasan banza kuma ya zama shi a kan haka yi duk abin da yake faɗi ya zama shi ya tafi a kai
muntahiyan amma yanha anhu sannan ya zama duk abin da yake hanawa shi ya zama ya hana ya zama ya hana daga abin da yake hanawa ya zama kuma mai yin abin da yake bari ya zama in zai ce a yi na guda raka a goma ya zama shi ya yi sarki daga goma ya wuce hamsin sai da ya kai makamin yin ɗari sannan ya ce ku kuma ku yi goma saboda ka daga nan wannan ɗarin da yake su kuma a wannan goma za su rika karɓar madadin wannan ɗarin kamar yadda shi ya ce karɓar madadi a cikin wato nawazin khairat na shugaban duk makaman tijjana daga kake biya ce ba tijjani ya fi kudi kaza ko ba tijjani ya fi kaza duk ba wai a matsayin sa ake magana ba. a matsayin ce tijjani sai karban madadi to da ranar alƙiyama ya dajiya mana Allah tabaraka ta'ala ya faɗi cewa yawma da dudu kullu unasin imani ba wai ba wani bane a ce ina Abdullahi ina malam Salisu ina malam Tamimu ina malam Tanko ina Zaidu ina Amru ba haka ba ne a in aka kira shi ziyarar jama'a an kira shi jama'a duka so da aka kamar ayamu za su yi haka na kira shi da abdulkadir an kira azrawa duka an kira abdulkadir shazali an kira shazalawa duka in aka kira ibn al-hadi an kira yan hatimiya baki da ha kuma dukkan ɗari'u baki da ta koyo ta aƙida in an kira shugaban su kuma an kira kowa sai yi sura yadda shi ne ka yake to ha sai ma ka in makamu sai yin girma to kai ma babba ne in kuma kankani ne ba kowa bane to kai ma ba kowa bane to haka abin ne so da ka ya rage na ka ko ka rike babba ko ka rike wulakantacce ka sani da yi za ka tashi a ƙarƙashin sa kawai
hatta yu'assira kalamuhu fil nufus yace abin da ya samu kace kar ya gaya wa almajirai abin da zai yi kar ya hana almajirai abin da shi bai bari ba idan ya faɗi abin da shi yake to da ya faɗi abin za su ji ya tasiri a zuciyar idan ya ce su bar abin da ya bari to da ya faɗi za ka ga ya tasiri a zuciyar abin da ya sa kake gani shi wannan tarbiyya idan suka yi magana ko malaman su na ilimi ko iyayen su suka faɗi ba za su taɓa saurara ba sai abin da shehunan suka faɗi saboda su shehunnai ba wai suna faɗin abin da yake wato wato wato sun karanta ba suna faɗin abin da suke aikatawa shi yasa magana su koyaya ko mun an antata suke girma a zuciyar almajiran su in shehu tarbiyya ya faɗi magana za ka ga yadda suke rike abin kar da ƙarfi saboda dalili shi yana kan abin da yake faɗi yana kan abin da yake bari ba wai zai zaunar da su bane ya rike littafi kawai ya rika kaya musu Allah ya ce ka za mu da ta za ku so na yin aikata kawai za ku so na yin abin da a aikace sannan ya ce kuma ku rika yin kaza to shi yasa magana ta ce da tasiri a zuciyar mabiyansa wannan shi ne dalili asayu to sharadin sa na bakwai Allah ya jalis muridihi illa qadra al-hajat kada ya dinga zama da muridansa almajirai sai gwargwadon bukata kada ya zama daimin a zauna a yi tarci da ta hira ta ko a yi ta gulmace gulmace a yi dinga da yi mata labari to me wani kuma shi a kaina ku je wuri kaza ku shine ake yi an ce mana za a yi taro ku je wuri ku je ku ɗauko a waya ko ku je ku ɗauko a rediyo wannan ba shi ne tarbiyya ba shi ne tarbiyya ba zai taɓa tura almajiran su je su yi aiki a yi wani ba wannan ba ba ba abin da ya dame shi ai ya ba Allah amana kansa to da kaje abin da in ma akan za a yi a gama idan ya Allah zai kawai ba ruwan da wani kana wai a ce a shi a shi a shi a shi ya ake a wannan yawan tsanzu mutane ne yan siyasa kawai amma ba shi wannan tarbiyya ba to da shi sai tarbiya ya bar Allah amana kansa da abin da za a faɗa da ta faɗa to wannan ya rage ne wannan sai wa an yadhkura lahum turafan min at-tariqati min at-tariqati sannan ya rika gaya musu wani abu da ya shafi tarbiya gari mai inda sai ya tarbiya ne ya rika zaunar da almajiransa ya karanta musu abin da shi ya da shi cikin jawahir ma'ani ya karanta musu abin da shi Ibrahim ya cikin kashfin albab ya karanta musu abubuwan da yake hanyar zuwa ga Allah abin da zai amfane su والشريعة sannan kuma ya rika gaya musu abin da shari'a ta faɗa a bar kaza Allah da warku ta'ala ya hana kaza Allah da warku ta'ala ya ce ai kaza annabi ya hana kaza annabi ya ce ai kaza
آه، كما كم لالأت كتابنا هذا kamar dai ya rika duba littafin wannan idan mutum shi ne tarbiyya to ya rika yawan karantawa almajirai masu neman Allah abin da ya shafi ahwalus sufiyya sai da wannan suke nema kuma abin da ya kawo su yi shi kenan ai sun san malamai da yawa ba su je majalisa mun suka ce muna son saduwa da Allah to ya gaya musu mazajen Allah shi da Abdul ya yi rayuwa iri kaza iri kaza iri kaza ga abin da ya samu wurin Allah sai shi Ibrahim da Tsuki ya yi rayuwa iri kaza iri kaza iri kaza ga abin da ya samu wurin Allah Maulana Shehu Tijjani ya yi rayuwa iri kaza iri kaza iri kaza ga abin da ya samu wurin Allah Maulana Shehu Ibrahim ya yi rayuwa iri kaza iri kaza iri kaza ga abin da ya samu a wurin Allah to yaya hanyar take to hanyar ga yadda take zikiri ake yi salati karatu qur'ani karancin bacci yawan azumi karancin magana cire halitta a zuciya a kan Allah shi ne kawai sauran karatu su je su nema a kowane ga yi da yawa
يتطهروا من ألوان القطرات abin da ya sa zama wajibin su ya ka saboda tsarkaka saboda kazancen kazancen tuntun tuni na banza mutum ya zauna ya dinga tsara abin da ba zai masa amfani ba ka ga muridi ne mai neman Allah ma ya zauna yana kallon mojoji da masoci a kan hanyar muridi ne mai neman Allah ma ya zo dandali ya zauna ana ta gulma a to na Allah dai ke ne to da wannan ba sura ba ta mun ne muridi da yayi mai zuwa ta tare cikin tafakkuri zikiri salati da annabi ko kuma in an zo an tare su a daba su a tadda su suna tattaunawa ne cikin halar Allah ko cikin halar annabin Allah ko cikin halar waliyin Allah ko cikin halar bawo bawan Allah amma ba a sami suna gulmace gulmace ba kuma wani ya ce kaza kuma wani ya ce kaza duk abin da zai ta kawo kyamar wani a zuciya to mun ne masu neman Allah ba a so su dinga yi ko da an sani mutum mulki ya shehu tijani ne ba a so a dinga tattauna a kan magana a ka'ida ta tafiya saboda me za a dasa musu cikin wannan mutum zai iya yiwa ya zo da kishin tijani su kuma su ido ne shi to da in ka san mutum yana kishin da kaska zuwa wani ma ka ba su in sun je da kullum shi ka zo ya rage na amma kar ka koya wa muridan ka cikin wani mahimmanci ko da mutumin nan mutum shi hujja ne abin da ake so ka koya musu san masoya shi hujja ne ko to me ka ne yanzu ka zo kana kin wanta kana to me za ka samu wace amma an koya maka san annabi san abubakar san umaru san usman san ali an koya maka san shehu jani san sidi abdulkadir san abdul hasan shahid san san shehu ibrahim an koya maka san sharibai san sahabbai san malamai san ahlul lahi da san musulmai baki daya mutum ne cikin da ya kana san shi ma sai ya ga ayyukan shi ka san akwai haushi mutum ya dinga cikin da dinga cikin da ka san shi to ne shi ka assalamu alaikum malam wani sai ya ga haushi amma da ka san shi ka dauke to ya ji dadi ne to ya san muna yi ke amma in ka shi kai dariya ya kai ga daga hannu sai kune zai ka kawai sai الذين يعلمون عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما شنو معناه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا su bayan Allah tabaraka wa ta'ala ga gan a wulakance suna tafiya kan kasa kaga mutum wata shi da rigar sa daya a wulakance duk tayi ya yi kura ya yi datti da dan ribar sai yana tafiya a gefen hanya jahil ba kiyayya shi yasa duk halar da ba za a dasa maka soyayya ba in kiyayya ce to halarori da yawa can za halara da kuma halarar mahabba ba halarar adawa ba
وليعبدوا الله بسهيل العبادات saboda almajirai su bauta wa Allah da ke ingantacciyar ibada ba su bauta wa Allah wataƙila ma za a yi sallah kawai shi ke da ga wani musulmi dan uwa ya shigo masallaci kawai sai ga mutum ya canza layi da ina kawo da ba ta ce ah lafiya ai ai shi ya ga mun ai shi banza ne wannan ai ai tsani ka ga ka fata al'amari maimakon ka dafa mu soyayya wataƙila in ma mutum banza ne ta aikin Allah kuma za a yi soyayya tunda mutumin banza da cewa kafin Allah sai an mai kyakkyawar da tuwa sai ce to alhamdulillah wata kila wannan ke ciki ya bari tunda ka sha kafin Allah yau ba sha kafin Allah in ko kaga mutum ana kiyasa kafin Allah to kiyayya nan ba ta Allah ba kiyayya ta san zuciya ce wata kila abin da Allah yake so yayi su ko ba sa san abin da Allah yake so sai sa suke ki inda kiyayya ta Allah to sai a so kai tunda ga kuma yayi yawo sallah Allah ya sallah saboda ka yan uwa ai hattara daga kiyoyar musulmai ba kayar mata bi haram ne ko mutum yana ɗariƙa ko baya ɗariƙa ka kiyaye ƙinsa ka kiyaye ƙinsa in dai mutum yana san Allah yana san Allah to wataƙila kai ne kake da wani abin da bai fahimce ka ba shi dole ne ya ka kai ko ba dole ba ne ka ki shi kai ka fahimce shi tsaf shi ne kai ka yi faɗi ne da yawa ka yi tsawo zai gani kanka dole ya ce ba ka da kai haka ka yi tsawo ka shige cikin hazo ba ka yi tsohuwa shi ko ga shi ɗauko har ƙashe kai da kana gani to ka ga bai kamata ka jahilce shi ba shi ne ya kamata ya jahilce kai ka girma da yawa so da kai ya duba ya duba ya rasu iyakarka dole ya haɗu da bangano a kan kai ko kana ganin iyakarka to kai masa adalci kai
a tsarin to sharaɗinka na takwas an ya kuna kalamuhu ya zama maganganunka fatiyan min shawa'idil hawa ya zama maganganun da sun tsarkaka daga gurɓace-gurɓacen son zuciya kar ya yi ya zauna da almajiran sai dinga maganganu na ba ko ya dinga maganganun yan kwallo ko ya dinga maganganun mashaya ko ya dinga maganganun a kar ya ce ai wani da ke gani ai ai taron kasa ne ai mashayin jiya ne ai ai limamin da launi ba za su ke gani ai da abu da fasiki ne ai ai a haramun shehu tarbiya ba a so maganganun sa irin wannan kalmomin su dinga fitowa ana so almajirai su dinga jin maganganu muhimmai a bakin sa ba maganganu na wasa ba wal hazi da warji ba a so shehu tarbiya ya dinga warji
wa ma la yu'na duk abinda ya zama bai gane shi ba to kar ya zama yana sa baki a ciki duk abin da ba bai shafi wannan halar kasu ba to kada yin da ba almajirai na kawo wannan abu ya rabu da su kawai
asabi to sharaɗin da nasara an yi saniya fi haqqi nafsihi shi ma yi wa kansa rangwame ya shafa wa zuciyarsa ruwa
fala yakunu mutawaqqi'an ta'zimahu kai ya zama ya tallafa wa kansa cewa a girmama shi dole wa tawqiruhu ko kuma a dinga a dinga jin nauyinsa kada ya tallafa wa kansa dole ne nauyi a tashi ko dole ne a yi masa kaza abin da ake so rika kokarin cusa imani a zuciyar mutane kai ba wai a gir- a ga girman bukata a ga girman Allah kan a ga girman annabi a ga girman shi sujjani a ga girman shi ibrahim kada ko shi ma dole sai an ga girman shi a wannan ba ba ba ba, ba sharadi bane ko a ga girman shi ko kai a ga girman shi wannan ba a'a ga girman Allah kan ɗawaye gidansa ko dole ne su ɗauki wani al'amari na shi ko kuma wajibin su su girmama shi fiye da iyayensu ko su girmama shi fiye da malaman su ko a a wannan ba sharɗin shi ne tarbiyya ba shi ne tarbiyya ana so ya sakawa almajiransa san iyayensu da kuma ladabi gare su kuma ya sakawa almajiransa san malaman su wanda ke karatun ilimi a hannu da kuma girmama su duk shehin da zai nuna wa almajiransa iyayensu ba su da daraja ko malaman su ba su da daraja ba shehin tarbiyya ba ƙarya yake kawai ya nada kansa ne shehin tarbiyya da ake so ya nuna wa almajiransa kimar sauran musulmai ba ana so ya nuna musu kimar waɗanda ba musulman ba ma a girmama su don a janyo su cikin musulunci sai wannan zira ko musulmi su ma wanda ba sa ɗaliban a girma masu a janyo su cikin ɗaliban to ballan tana ko malamai masu koyar da ilimi ballan tana kuma iyaye da iyayen da ba yaran ba sa zama almajiran har sau ko kaga a cewa wajibi ne a girmama ko da ka ashe shi dai har shehi ne nuna almajirai ne ne da iyayen ko ne ne da malaman su to ba shehi tarbiyya ba
ما لا يطيقون نعم ولا يكلفهم في عقله ما لا يطيقون kai ya dinga tallafawa almajiransa abin da ba za su iya ba a kan kai ya ce dole kuma sai sun masa har ya iya karshe musu ma ya ce sai kun yi min kaza sai kun yi min kaza dole sai kun yi min kaza a wannan ba sharadi ba ne saboda kan yi haka zai faɗi ولا يرتب عليهم من الأعمال kar ya dinga rattaba almajiransa wasu ayyuka ya ce dole ne wani sai kai min kaza kai kuma wani kar kai min kaza kai kuma wani kar a kare kallafa in su zai kallafa kan kar ya hana su kuma ko da hadisa za ta yi sha a kansa kar ya hana su domin albarka take ne ko da shi mutum banza ne da ta kyakkyawan zaton da suke masa sun sarrafa wata da shi wannan shi ne sharaɗin wannan hanyar shehu kariya ba zai kallaba almajirai sai su sun masa kaza ba amma in zai kallaba kansa duk abin da za su yi masa na soyayya kar ya hana ko da halitta za su yi ja misali su da mutane yanda ba zai hana matsayarsa su yi soyayya a kansa ba to haka kuma ba zai hana matsayarsa su yi soyayya a kansa ba wannan ya rage da mutane wanda ya zai iya zuwa ya hana matsayarsa kin sai zai hana in ba zai iya ba to ya kyale masoya su ma su yi soyayya su kawai dan dama ومن كل شيء خلقنا زوجين كون أو مشهد نمج الله عليك كون أو جيجي الله عليك مكي يا عليك مكي ولا الله عليك شيء زبا مصد آبت إنك ولا الله عليك شيء زبا مصد آبت خلق to sai da ka maki da makin dukkan musallar gawa maki shi sakiyar yasu ka kurunta ka makanta gabarin su ma maki shi sakiyar yasu baka san suna yi wani ta yi shi a zarfafi a soyayyarsa ba abin da zai ka da wannan kai shi ya shi ya suna san kai ka san har kuma mai ke zuwa su ta kiyayya su ma su suka san kiyayya kai ne ka riga ka san annasu abdaru huwa ba saboda ka ba abin da zai ka wannan soyayya in kai na Allah ne za ta amfane ka wannan kiyayya in na Allah ne ka cutar da in kuma kai mutumin banza ne to soyayya da waɗannan suke maka ba za ta cuce su ba sun tsaika kai na Allah ne ke sa suke salka saboda ka Allah zai mutu wani abu wannan shi
ولا يرتب عليهم من الأعمال ما يزعمون sannan kar ya rattaba musu daga ayyuka abin da za su kosa kar ya ce kullum ku dinga nafila raka'a dubu a bai kamata ba shi yasa idan muka lura da dariƙa tijaniya za mu sannan na shi tijani ɗari ne hakimi ma yi yadda dukkan birane kamar yadda shi balar da ke shi ibrahim yau ba da biji hakimi malami na bida dukkan birane kamar shi wani yau ku jiya abin da yake kina a goran bayan ka lura da tsarikan istidrar dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari ba wuya minti talatin zuwa arba'in ka kammala ka tashi amma saɓani sauran ayyukan na ɗari za ka ga hasbun Allah wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah salatai masu tsawo masu yawa ayyuka ga su iri iri iri iri kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba to amma da ita dariƙa tijariya ita ce dariƙa ta ƙarshe da ita ba ta dariƙa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi dukkan asraran da ke cikin wurdan ɗabi'un sai ya saka sai ya ce to ya ga wa maulama shi tijari ya ce wurdan da zan baka dariƙar ka suna wato ɗauke ne da makamatu dini sana addini makaman addini uku islam iman insan to istighfar nan naka yana matsayin musulmi salatin nan naka yana matsayin imani la ilaha illallah wannan yana matsayin insani ka je da dariƙar tijaniya ta shi yasa dariƙar ta zama ita ce dariƙa ta kai ita ce dariƙa ta kai saboda ayyukan uku ne استقبال صلاة حيلنا استقبال التخلي عن الأجواء صلاة التهلي بصلاة النبي المختار لا إله إلا الله التسلي بين يدي ملك الجبار شكرا أسيدي لك سورة كوانا شيء ولا يكثر معهم الانبساط والانقباض kada ya yawai ka sakin fuska a gaban almajiran kada ya zauna ya yi tafiyarar da su yi kana bare da su ne ta surukar kuma ya yawan ta saurewa da yawa in an daɗe mai murmushi ba ta wata rana kuma ya murmushi ba bayar ba da ni saboda ya dinga ɗaure su kuma na tafi kar ya sake da yawa kar kuma ya ɗaure da yawa
ولا يضيق عليهم كل التبييت kar ya kuntata wa almajirai matakar kuntata kar abin mai yawa ya dan sake su haka wata rana ya gafala da barin sai kamar ma bai san da suke ba duka kuma ya san da suke amma ya kamar bai sani ba saboda ya gane masu gaskiya a ciki ya gane kuma mutane ta a ciki
al'ajin to na goma wanda shine na karshe wanda za mu tsaya shine idza ra'a min ahad al-muridina idan ya ga ɗaya daga cikin almajiransa muridai anna kasrat al-majalisati yawan zama da shi wannan muridin wal musahabati ma'ahu da kuma ainihin abotakar shi da ainihin masarar gudu su zauna su rika yawan jira tuzilu min qalbihi azamatuhu za ta gusar da ganin girmansa a zuciyar wannan almajirin wa haibatuhu da kwarjininsa amaruhu an yajlisa bi khalwati to ya masa umarni ya nesa da shi in shehin tarbiyya yana da almajiri ya ga almajiri yana da warki da yawa saboda ya kasan masa musa kuma sai ya zo ya saki ya ta wasa ya ta hira ya samu to ya ɗan yi nesa da shi ya kiyaye zuwa kusa da shi ya matsar da shi baya in ya zo kan ya bari ya zo kusa da shi
la yakunu ba'idan jiddan wala qariban kar ya zama ya yi nesa da yawa kar kuma ya zama ya yi kusa da yawa bal yakunu bayna bayna a bar dai ya zama matsakaici ba can can ba kan yi baya da yawa in ba haka ba shi ke kuma sai sai daina wato sai soyayya sai da yayi in ka gani abin da za a yi nesa da yawa sai soyayya ta yi in kuma aka yi kusa da yawa sai ne kuma saboda al'adar zuciya ko ko ko annabi ne in dai za a zauna yau a ci abinci tare a yi jira tare tore ne zai saboda za ka ga ba ka da bambanci da shi wataƙila ma wani abu ya faru kamar yadda hikaya ya zo a kan sai da aisha a siddiqi a radiyallahu ta'ala anha wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana hakin to sai wata rana sai da ummu salma ce a cikin iyayen mu'minai a matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata daga ciki sai ta yi shirya sai ta kan yi wa allon farfe su haka ko ba ɗakin da yake ba sai ta ɗauko sai da aisha ta hango sai ta taso ta kare ta da ta da kwanan sai ba ki kwanyar ta fashe naman ya tarwaje ya zubi a ƙasa a ga ko sabai ana zan zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi sai yanzu yana ɗauke yana tsince nama a ƙasa yana ci na amma ya yi daɗi amma amma da ya yi daɗi sallallahu alaihi wasallam amma da ya yi kyau ya yi daɗi shi kenan bayan ya abin nan ya rika don hankalin ka ya tashi a irin halara ba ta irin wannan to ko duka karatu ne sai da ba ta da kuskure ko kadan radiyallahu ta'ala anha wato karatu ne in ba a haka ba za a san mene in ba a yi haka ba ka gani wata ran in matar ka taimaka sakin ku za ka ce sa sai a sa shugabanni iyaye da gobe sai ka ga wani irin hukunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna isra manzo Allah ya kira ki kike kin sani da Allah ya saukar wato kin sani annafsa bil nafs wal ayn bil ayn wal amr bil amr wal juruh kisab sai ya rasulullah na sani da abin da kake so ka ce da in ya faru na fasa mata kwano ko to bari in je in biya sai dai ta dauko ta kawo sai ki ko ai cikin sanin wannan hukunci amma kika fasa kwanon ki da hannu ai kika cikin san da ba hukunci ne mai kai kuma ta fasa kwanon ki da hannu ki sai ki da ya mu mishi ita wannan ce mu mishi annabi ya kai kwano ya bawa shi kenan abiya to duka irin waɗannan abubuwa suna faruwa to in ka saba zama wata ran za ka ga abubuwa wanda yake na mutunta kai ka ɗauka wata kila mala'ika ne shi yin naka to sai ga wani abu na al'ada na mutum ta ya bujiro to in ba kai hankali ba sai imani zai kuke sai sama sai zama tsuntsu shi ke nan sai abu to shi yasa ba a so ka duka yawan zama kusa da shi da'ima kana ganin yadda yake tun abin kana wata kila ma kana zaune ba ce kwaje shi dinga mun shari yana jan rago to ya yi kai ka ɗauka ba a bacci to wanda shi an yi bacci to kai an cewa in ci hali ba ka sani ba ai da ma mutum ya yi kar ka yi daga cikin abin da kafirai suke faɗi suke ga annabawa ma da hazar rasuli ya kula ta'ama ko ya ce bila kuwa ya za a ce wannan annabi wannan annabi yana shafi kuma har yana za ka zuwa yana shekari ko bai kamata ya haka ba wurin sau da aka ka'ida ana so mutum ya kiyaye yawan kusantar halarar shekarsa in ba haka ba sai ne ne zai yi to sau da aka wannan shi ne sharadi na na na goma na shehuni to wannan abubuwa da aka faɗi yan uwa lallai ana so a kiyaye su da kyau kuma ya zama abubuwa da wanda yake za su yi amfani ga dukkan wanda yake ji wannan abubuwa su shi wannan ɗariƙar su ne suka faɗi kar ya zama kuma sun faɗi din kuma abin ya zama bai yi amfani ba don wancan juma da muka zo mun faɗi ayoyi wanda ke shi ne sarka na shirin tarbiyya sun ce wani shirki ayatun idza lam takullahu fama huwa illa fi layalin hawaye kai sai abdul aziz bin tabbas ya faɗa cikin ibrahim yace wani shirki tarbiyyati alamatun zahiratun وهي أن يكون سالم الصدر على الناس ليس له في هذه الأمة أدور وأن يكون كريما إذا تلفه آتاك وأن يهب من أتى إليه وأن يقول عن خطايا المريدين ومن لم تكن له هذه العلامات فليس بشيء yace shehu tarbiya yana da wasu alamomi da suke a jikin sa ta tafi na zahiri har ko ana so ya zama mai lafiyayyar zuciya akan mutane mai lafiyayyen zuciya bai jin haushin kowa bai jin haushin kowa in ka ga yayi fushi to an taɓa wani abu muhimmi na Allah an taɓa wani abu muhimmi abinda Allah ya nuna muhimmanci ko abinda Allah ya nuna ko abinda shi ya gare shi muhimmi ne wani ce ba muhimmi ba tsoron nan za ka fushi ko duniya ta ta harba za ta iya control din nashi saboda ba fushin ba nashi ba fushin na Allah ne kuma yana so shahada akan hanya Allah ko ran halitta zai ɓaci yana kishin halar Allah ko ne zai faru zai kishi to sai da kai zama yana da wannan kuma ya zama yana da yin zuciya zai damuwa da wani abu in ba abin da ya shafi Allah sannan ya zama a cikin al'ummar annabi zai da maki zai da maki ko ya a cikin al'ummar annabi ya zama shi bai san makiya ba makiyinsa ko babansa ne ya taɓa Allah zai taɓa shi wallahi tallahi babban annabi ne da suka kashe iyayen saboda Allah akwai sahabin da baba sa zagin manzo Allah da yake da yin ko da ka ba ka yin kuskure nan ta ba Allah ko da ka zama dai da maki a cikin al'umma sai makiyin sa makiyin Allah kawai makiyin sa makiyin annabin Allah amma ba wai makiya ko ba sai wani ya ji bashi ya ji ba ko mutum aure da wani ya ji aure matar ai matar ta shi ne ya ji yayi kudin kudin ya a duk wannan hayaniya ne kawai na duniya ko kuma na ya faru ko wani ya gaje ko wani ya ce kaza wannan wani al'amari ne na mu'amala da mutane na duniya ko ne mutum zai faɗi a kan kai kada kai da ya tsare karabu da shi wannan wani al'amari al'ada ne na mutunta ba hauka suna wani wai wai tsakanin harshe da hakori ma ana saba to ka rubuta wannan kawai a'a in mutum yana son ku gaba ya saba Allah ya gani ko ya saba annabi in kuma ɗari ka yi wata rana taɓa shi wuce jari ya gani ko ya taɓa shi ibrahim ka tsada shi bi kai kuma shi ne kawai amma in dai wani abu na ma'amala kar ka yadda ka yi gaba da wani ko ka kiyaya da wani a ka yi kiyaya dan Allah ba ka yi gaba da kowa sai in ya taɓa Allah shi ne shi ne asalin abu to sannan ya zama kari duk abin da ya mallaka in an nema zai iya bayarwa zai iya bayarwa sannan ya zama yana son wanda ya bata masa in ya ba Allah ko ne ke tsakaninka da mutum ya ba Allah ka so shi ko ne tsakaninka